أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة السلام عليكم za mu ci gaba da tafsirinmu a yau lahadi azumi na da kwana sha takwas a wannan hijira mai albarka ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara insha Allahu a yau za mu tashi a inda Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul an'am inda yake cewa huwal qahiru fawqa ibadi wa huwal hakimul khabir Allah yana wa kansa kirari yana faɗin matsayinsa cewa shi Allah shine alqahiru wanda yake mai rinjaye mai iko wanda la yu'jizuhu shay'un babu wani abin da yake gagaran Allah musta'aliyan fawqa ibadihi wanda yake daukake sama da bayinsa wa huwa al-hakimu Allah shine mai hikima fi khalqihi cikin halittarsa in ka kalli halittan Allah kawai dan adam kadai in ka kalla irin hikimar da Allah ya yi a jikinsa ta san Allah mai hikima ne. To halittun bayan ɗan adam ɗan adam ƙafarsa guda biyu ne yake tafiya kamar yadda tsuntsu in ya sauka ƙasa shi ma da ƙafa biyu yake tafiya. Wasu dabbobin kuma suna tafiya da ƙafafuwa guda huɗu. Wata dabbar kuma ba hannaye ba ƙafafuwa, amma in suka shara a guje kai da kake da kafafuwa ma da ƙyar za ka tsere musu misali in mutum ya ga maciji sai ka rasa yadda ake tura shi ba taya ba komai amma haka su lulululu yake tafiya wannan duk hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah yake wa kansa kirari shi Allah shi ne mai rinjaye mai ƙarfin iko sama da bayinsa kuma shi mai hikima ne kuma alkhabir masani ne kuma gwani. Alkhabir ya fi ma al'alim, shi alkhabir bayan sanin ma akwai ƙwarewa, to saboda haka in kaje Allah ya wa kansa alkhabir wato masani wato kuma ƙwararre. Na'am, bismillah.
قلي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الله سبحانه وتعالى يشي قل أي ayyu shay'in akbaru shahada wani abu ne wanda yafi girma wajen ba da shaida akan kadaitakar Allah a wannan aya ta sauka lokacin da kafirai suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam inda gaske kai annabin Allah ne itina bi man yashhadu laka bin nubuwa muna so ka zo mana da wanda zai bada shaida gare ka cewa kai annabi ne fa inna ahlal kitabi ankaruka ya kamata dama a ce ahlul kitabi ne yahudu da nasara tunda sun taɓa samun saƙo daga Allah, to ya kamata su ne za su ba da shaida cewa kai ma daga Allah ne, to sun ce ba su san ka ba. Yawa, tunda ba su san ka ba, to me ya shaida wanda zai nuna cewa kai ɗin daga Allah ne. Wal ayyu shay'in akbaru shahada, to tambaye su suke neman shaida, wani abu ne ya fi girma wajen ba da shaida. Duk wata shaidar da za a bayar, wata shaida ce wanda ake jin tafi in aka ba da ita an ba da babban shaida in ba su sani ba kul ka ce da su Allahu Allahu shahidun to Allah da kansa shine shaida to kuma akwai wani kuma abu da ake nema bayan Allah da kansa shi ya ba da shaida bisa kadaitakar kadaitakarsa kuma cewa kai din nan shi ya aiko ka kai manzon Allah ne walillahu shahidun baini wa bainakum ka gaya musu to Allah shine shaida tsakanina da ku ala sirki bisa gaskata ni cewa eh ni daga Allah nake bayan haka ka gaya musu wa uhiya ilayya hadha alquran bayan haka kuma bayan Allah ya bada shaida a kaina to Allah shine ya mini wahayi na wannan alqur'ani kaga abin da ke cikin alƙur'ani kawai ai ya isa ya zama shaida shi alƙur'anin kansa ya isa ya zama shaida tunda annabawan ma da suka gabata ba su taɓa zuwa da wani littafi mai ban mamaki irin alƙur'ani ba wanda yake magana tun farkon duniya zuwa ƙarshen duniya kuma canjin zamani baya sa a ga cewa alƙur'anin nan yana buƙatar gyara dokokin da ‘yan adam suke rubutawa don gudanar da tsarin rayuwarsu a ƙasashensu, in aka sami shekara goma kaɗai sai a tara dokokin sun tsufa ba sa tafiya da yanayin sabon zamani da aka shiga ciki. Amma shi alƙur'ani kullum aka sami wani canjin zamani to ya yi daidai da alƙur'ani, babu buƙatar canza wani abu. kuma kowace ƙasa ta duniya suna da tsarin mulki irin nasu wanda ya dace da ɗabi'unsu da irin mutanensu. Don haka in ka ɗauki dokan wata ƙasa ka kawo nan ƙasan ba zai tafi daidai ba don ɗabi'un daban ne. To amma Alƙur'ani shi kaɗai duk duniya, duk kowace ƙasa in ka je to Alƙur'ani ya yi daidai da wannan ƙasan, ya yi daidai da kuma duk zamanin da ya zo ya same shi saboda haka Allah da kansa ya ba da shaida cewa kai annabin Allah ne ka gaya musu kuma uye ilayya bayan haka ai an mun wahayi hadha alquran an bani wannan alqur'ani to alqur'ani shi kansa shi ma shaida ne kuma alqur'anin nan da aka bani shi ba an ce kawai in ba ku labari bane li unzirakum don in muku gargadiya ko mutanen makka don ku ba ku san Allah ba. Yawwa, Allah ya halice ku ku bauta wani abu daban? To Allah ya ce yi muku gargaɗi, li'unzirakum bihi wa mambara, don yi muku gargaɗi bihi da wannan alƙur'ani wa mambara da duk wanda wannan alƙur'ani ya same shi ya tadda shi ya isa wajensa, to shi ma yi masa wa'azi da wannan alƙur'ani. Fale haza don haka ne kullu man balagahu alquran duk wanda alqur'ani ya iso shi ya sami alqur'ani ya fahimci alqur'ani fa ka annama anzarahu annabi to kamar annabi ne da kansa ya yi masa gargadi tunda annabin ne shi ya zo da alqur'ani annabi ko da baya wajen ko lokaci annabi yayi wafati to alqur'ani yana nan to in ka ji bayanin alqur'ani kamar annabin ne da kanka da kansa ya maka gargadi mushafahatan baka da baka don haka wannan ya haɗa da mutane da aljanu duk ake magana don annabi Muhammadu ba annabin mutane kaɗai ba ne har da aljanu. li'unzirakum bihi wa man balag wa kull um, na'am a innakum yanzu ka ce da su yanzu cewa ku latashaduna anna ma'allahi alihatan ukura za ku iya kawo wani shaida wanda zai tabbatar cewa Allah yana tare da wasu alloli daban akwai wani hujja da za ka iya bayarwa wannan Allah mahalicci akwai ma wasu allolin shi dai Allah mahalicci shi ya yi sama ya ƙasa. To, ko da halittar sama da ƙasa to, ka faɗi wani Allah kuma wanda shi ma ya yi nasa sama da ƙasa, in ya yi kuma a ina, a filin Allah mahalicci? Bayi da filin da zai nasa, wannan filin don na Allah ne, sama da ƙasar don na Allah ne, komai da kake gani na wannan Allah mahalicci ɗin ne. To, in akwai wani Allah, to ka gaya mana shi irin nasa aikin. To, shi ne Allah yake ce a yin naku. yanzu da Allah cewa ku la tashhaduna za ku iya kawo shaida anna ma Allahi alihatan ukura cewa Allah yana tare da wasu alloli daban su ma alloli ne kowannen su Allah ne kamar yadda Allah na gaskiya yake kul ka gaya musu ni dai la ashhad ni ba ni da wata shaida da zan bayar abinda na sani kawai Allah shi kadai ne kul ka ce da su to tun da yake haka ne in ji Allah to yanzu ku yarda innama huwa ilahun wahidi iyaka shi Allah Allah ne guda ɗaya kuma ka gaya musu har yanzu ba ruwanka da kage-kage da suke yi ka ce da su innani bari'un ni na ku kuta mimma tushrikuna daga abin da kuke wa Allah shirka da shi tarayya da shi ni ba ruwana da wannan Allah kaɗai na sani na'am
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون sai Allah yake allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi Yahudu da Nasara kenan su kan sun fi kowa sanin manzon Allah don akwai cikakken bayanin sifofin manzon Allah a cikin attaura da linjila to su kam ya'rifunahu sun san annabi Muhammadu sun san shi da dukkan sifofinsa don na rubuce a cikin littattafansu sun san shi kama ya'rifuna abna'ahum kamar yadda kowa daga cikinsu ya san ‘ya'yan da ya haifa suka tashi a gabansa, to sun san annabi fiye da haka don Abdullahi bin Salami ya ce, kai sanin da ne wa manzon Allah ya fi sanin da na yi wa ɗan da na haifa, saboda irin cikakken bayani da aka yi a littattafai na magabata. To Allah ya ce, allazi da khasiru an fusahum, waɗanda suka yi wa kansu asara, fahum la yuminuna su ne waɗanda ba su yi imani ba don sun yi asara ne. sun taɓe duk wanda ƙarshensa zai shiga wuta babu wanda ya fi shi asara Allah ya kiyaye na'am wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadiban aw kazzaba bi ayatihi innahu la yuflihu adh-dhalimun Allah ya ce wa man azlamu ma'anansa la ahada azlam waye ne wanda ya fi zalunci babu wani mutumin da ya fi zalunci min maniftara ala Allah kaziban fiye da wanda ya kirkira wa Allah ƙarya in kana neman azzalimi babba to babu azzalimi babba wanda ya fi wanda ya kirkiri ƙarya ya danga nawa Allah ya ce Allah ba shi kaɗai ba ne ko ya ce Allah yana da ɗa ko Allah yana sauka jikin wani kamar yadda suka ce Allah yana sauka jikin annabi Isa to wannan a cikin azzalumai na duniya babu azzalumin da yafi wannan zalunci binisbati shariki ilayhi tunda ya danganta wa Allah abokin tarayya au kazzaba bi ayatihi ko kuma mutumin da ya ƙaryata ayoyin Allah babu azzalimin da ya fi shi innahu yadda al'amarin yake la yuflihu zalimuna so azzalimai har abada ba za su yi rabo ba a rayuwarsu da kuma mutuwarsu na'am ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون
wa yawma nashiruhum ka ba su labari ko ka ambata musu ranar da za mu tara su jami'an baki ɗaya da na farko da na ƙarshe duk gaba ɗaya a tara su a waje guda idan muka tara su sun mana ƙolo lillazina ashraku sai mu gaya wa mushrikai waɗanda suka yi wa Allah tarayya sai da su za mu yi magana sai mu ce da su to kun yi wa Allah tarayya a duniya to yau aina shuraka uku ina abokan tarayyar naku allazina kuntum tazumun wanda kuke da'awa kuke ƙarya cewa su abokan tarayyar Allah ne yau ina suke ku nuna mana su kuma ga- mu ga amfanin da za su yi muku a yau don haka babu na'am ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا hmm.
والله ربنا ما كنا مشركين to an mutu tambaya an kure su babu amsa to shine Allah yake ce sun malam takun fitnatahum wato yankan hanzarin su ko amsar su bata kasance ba babu wata amsa da suka iya bayarwa illa an kalu sai suka kama rantsarantse tunda ba amsa dole sun san sun yi kuskure ba mafita to sai su ce wa Allah wallahi rabbina ma kunna mushrikin wallahi ya ubangijinmu mu ba mu taɓa maka shirka ba Allah ya san an yi amma ka ji suna rantsuwa kuma a gabansa wai su su zamo mushrikai ba wannan ƙarya suke yi ba zai fitar da su ba wannan rantsuwa Allah ta'ala sai yake انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
to da suka yi wannan rantsuwa rantsuwar kuma bata fitar da su ba cewa su ba su yi wa Allah shirka ba ƙarya suke yi Allah sai ya ce unzur ya Muhammad ko ya abokin magana duba ka gani ka duba ka ga kaifa kazabu ala anfusihim yaya suke ƙarya wa kawunansu su da kansu suke sharan ƙarya bi nafi shirki anhu cewa suna kore shirka daga gare su wai ba su yi ba wannan ƙarya suke yi wa wa dalla anhum ma kanu yaftarun kai dai abinda da suka kirkira suka ce alloli ne yau sun bata sun bace musu su gansu ba balle su ji karfin gwiwa balle su faɗi wani abu gaba ɗaya ba komai sai Allah na'am ومنهم من يستمع إليك mm.
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا Mm.
فإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها Mm.
حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا Mm.
يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين Allah ya ce, Wa minhum daga cikin waɗannan kafirai da suka ƙi yin imani, duk da bayanin da kai ya ta yi, a cikin su man yasmi'u ilaika akwai wanda zai kasa kunne yana sauraron karatunka su ji abin ya musu daɗi amma ba su yi imani ba abin da ya sa Allah ya ce don sun ji kamar ba su ji ba Allah ne waje ya ce waje Allah ala qulubihim akinnatan saboda mun sanya wani rufi ne bisa zuciyoyinsu dama zuciyar ita ta karba take karba to abu ya shiga kunne to bai tafi zuciya ba ba zai je ko ina ba to tunda aka sanya a kinnatan wani rufi a zuciyarsu shi ya hana su sauraron abin da kake faɗi waja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu mun sanya wani rufi ne a bisa zuciyoyinsu an yafqahuhu wanda ya hana su fahimci abin da kake faɗa a cikin karatu ko abin da alqur'ani yake faɗi wa fi azanihim kuma a kunnuwansu ma waqran mun sanya wani nauyi kunnin yayi nauyi a faɗa a faɗa ba za su ji ba waqran yace samama fala yasma'unahu sama'a qabulin ba za su ji alqur'ani ji irin na karɓa ba sun ji wani sauti kawai ya shiga ya fita Allah ya ce wannan wajen jin magana kenan alqur'ani yayi magana to akwai kuma abubuwa na mu'jiza na abubuwan mamaki da ayoyin Allah nan ma ba su gani ba don da shi kaɗai ya isa ya sa su yi imani da Allah amma Allah ya ce wa in yarau kulla ayati idan suka ga kowace aya daga cikin ayoyin Allah masu nuna kaɗaitakar Allah la yuminu biha ba za su yi imani da ita ba ana nan a wannan hali sun ƙi imani hatta idza ja'uka har yayin da suka iso wajenka ya annabi yujadilunaka su zo kuma suna jayayya da kai kai kai bu su yarda ba amma ana nan wata ran har su zo ka zamo kana faɗa suna faɗa kana faɗin gaskiya suna ƙoƙarin turewa da ƙaryan bakin su yaqulu allazina kafaru a lokacin kafirai daga cikin su sai su ce in haza ma'anansa ma haza alquran wannan alqur'ani ai ba wani abu bane illa asatirul awwalin tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko shine kawai su ba su ji wani abu daban wanda za su saurara su yi imani da shi ba na'am
وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون
su ƙuraishawa ga su da son zumunta ga kuma ƙin addini suna son annabi saboda zumuntansu ne ba za su bari wani ya zo ya cutar da shi ba amma suna gudunsa saboda ya zo da gaskiya daga Allah ba za su iya barin dodanninsu su saurari maganganunsa ba don haka Allah yake faɗin halinsu yadda suke wahum yanhauna anhu sukan hana mutane su yadda da shi nazalat fi abi labin ayat ta sauka ne akan abu lahab um, kanu idza aradu al-imana bin nabi mana'ahu abu talib idan sauran larabawa suka zo suka ji bayanan annabi suna so su yadda su yi imani tunda shi yana cikin dattawan gari yace kar ku yadda ai ɗana ne kun gani na yarda ne saboda haka kar ku yarda kaga yanhauna anhu wa in aradu qatalahu mana'ahu in kuwa suka far masa za su halaka shi to sai sai baba ta gani ba zai yarda a taba shi ba yanhauna anhu wa yanauna an to shine alqur'ani yace wahum yanhauna nasa su quraishawa sukan hana mutane anhu gabarin yadda da annabi kar ku yadda ku bi shi sallallahu alaihi wasallam amma wa auna anhu amma suna gudunsa sukan nesance shi shine na'a yan'a naha kuma yanha na'am ai fala yu'minu da bihi ba za su yi imani da shi ba wa in yuhlikuna ma'anansa ma yuhlikuna babu waɗanda suke halakarwa illa anfusahum sai da suna halakar da kawunan su ne li'anna dararahu alaihim domin cutar cutarwan da suke yi wato zai dawo kansu ne wa ma yashuruna ba su san da haka ba na'am
ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا Mm.
يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين walau tara ya rasulullah ya annabi da za ka ga izukifu yayin da aka zo aka fito da su aka tsai da su alan nari aka kawo su bakin wuta aka tsai da su to a wannan lokacin sun tabbata sun san makoman su ƙarshe makoman su kenan wuta tun da su bi Allah ba faƙalu sai ka ji suna cewa ya laitana ya kaitonmu nuraddu a mai da mu mana zuwa duniya idan muka dawo duniya kuma wala nukazzibu bi ayati rabbina wallahi ba za mu sake ƙaryata ayoyin ubangijinmu ba wa nakunu minal mu'minin kuma za mu zauna a za mu zamo daga cikin mu'mine ma'ana za mu imani da za ka ga wannan yanayi laura aita hadha la ra'aita amran aziman da za ka ga irin wannan tsarin za ka ga babban al'amari na'am بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Bal, lamarin fa ba haka ba ne, ba da lahun makano yukuna min qabl abinda da suke ɓoyewa tun a duniya, ko kuma abinda suke ce, Wallahi rabbina ma kunna mushriki na suna musu wa- sun rantsuwa- suna rantsuwa da Allah, ba su yi shirka ba, to Allah ya ce, lamarin ba haka ne, bal ba da lahun makano yukuna. abin da da suke koyewa yanzu shi ya bayyana gare su a fili suna koyewa min qablu tun gabanin a kawo su kan wutan suna ce wai ba su yi shirka ba Allah ya ce ƙarya kuma suke yi sun nemi dawowa duniya cewa in suka dawo ba za su sake kafircewa Allah ba Allah ya ce a'a walau ruddu da ma za a dawo da su zuwa ga duniya balle ma haka ba ta samuwa la'adu limanuhu anhu da wallahi za su koma su ci gaba da aikata abin da aka hana su yi shine shirka wa Allah wa innahum lakazibun Allah ya ce dama su makaryata ne Shehu Ibrahim ya ce hadhihi al-aya wannan aya da aka karanta bal badalahum ma kanu yakfuna min qabl wa law ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibuna wannan aya hiya adallu dalilin dalili ne wanda yake mai ƙarfi mai nuna cewa annal ayata cewa duk wata aya da za a kawo tukunna wai sai an ga aya ai imani to la tuhmalu wa la tahmilu ala iman kawo aya ko mu'jiza a wajen wanda ake masa wa'azi wai sai an kawo masa wani abun mamaki yayi imani to kawo ayan baya sa yayi imani domin in ji shehu abbaru ayatin duk wata ayar da za a kawo ta don ta zama wa'azi ga wanda ake masa wa'azi ya imani hiya yawmul qiyama babu wata ayar da tafi karara kaman ga ka a filin tashin kiyama karara ka zo ka gani babu ayar da tafi wannan ka ga wutan ka ɗanɗani mutuwar ka zo ka gani amma Allah ya ce inda za su koma ba za su fasa ba to sai shehu ya ce to wannan hujja ce mai nuna cewa walan mara au yawmal qiyamati wa ma fihi tunda sun ga ranar tashin kiyama da duk abin da ke ciki na ban tsoro amma duk da haka Allah ya ce qala Allah tabaraka wa ta'ala innahum law ruddu cewa su wallahi da za a mai da su duniya din bayan sun zo lahira har sun ga wuta sun ba ta ba su tsoro sun yi taran tsirantsi kaga ai ba aya da ta wuce wannan to da za a dawo da su duniya wallahi kun ga aya babba ko to da za su koma aikata abin da da aka hana su shine yace innahum law ruddu ila dunya la'adu ila al-kufri da za a dawo da su duniya bayan abin da suka gani na ban tsoro a lahira suna dawowa za su koma kafirci na'am وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين وقالوا waɗanda suke musun cewa in an mutu za a tashi sun ce in hiya illa hayatuna dunya wannan rayuwa fa ba wata rayuwa bace wanda za a sake yi daban illa iyaka kenan rayuwar mu ta duniya din nan in muka yi ta ba wata rayuwa daban kaga ba su yarda cewa za a mutu a tashi ba suka ce wa ma nahnu bi mabu'usi mu ba ababan tayarwa bane in muka mutu mun mutu kenan mahaifa ne ta haifa ƙasa ta haɗiya iyaka an gama la ba'asa wala hisaba babu tashi kuma babu hisabi haka kafirai suka ce na'am ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Allah ya ce walau tara wallahi da za ka ga izu kifu ala rabbihim yayin da za a tsaye da su a gaban ubangijinsu kai la ra'aita amran aziman da ka ga babban al'amari irin rudewa da rikita da za su yi qala lahum ala lisanil mala'ika Allah zai magana da su amma a harshen mala'ika zai tambaye su lokacin da aka tsaye da su duniya an muku bayanin cewa akwai mutuwa akwai tashi kuma akwai wuta ga wanda ya saba wa Allah kuka ce ƙarya ne ba gaskiya bane to za a tambaye su a ce alaysa hadha bil haqqi to wannan din ma ba gaskiyan bane gashi kun tashi din ga kuna a bakin wuta qalu bara su ce eh gaskiya ne wa rabbina mun rantse da ubangijinmu wallahi gashi nan gaskiya ne qala sai Allah ya ce to fazuqul azaba ku dandani azaba bima kuntum takfurun saboda kafircewa da kuka yi wa Allah Allah ya kiyaye mu na'am قد خسر قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Kad kasiran lazina kazzabu bi liqa'illah Wadan- waɗanda suka ƙaryata cewa za a mutu a a- a gamu da Allah, waɗanda suka yi wannan ƙaryan, kad kasira wallahi sun taɓe. Hatta idza ja'atu musa'atu ana na a wannan halin har yayin da tashin kiyama ta zo musu, suna wannan halin ƙaryatawa, kuma za ta zo ne bagatatan. a furmutse kowa bai shirya ba kowa bai sani ba la ta tukumu illa bagta kiyama ba za ta zo ba sai a furmutse babu wani shiri kowa abin da yake yi bai fasa ba mai tafiya kasuwa don kasuwanci zai tafi mai kiwo zai tafi mai zuwa gona zai tafi mai aikin ofis zai tafi mai wata sana'a za ta yi mai girki a gida tana yi da dai sauransu duk ana yin rayuwa yadda aka saba yi to haka kiyama za ta tashi wato babu shiri ja'atuhum sa'atu bagadatan ana cikin haka har tashin kiyama ta zo musu a furmutse babu shiri to idan haka ta faru kaga baka shirya ba baka bi Allah ba kuma ga tashin kiyama yayi ya za ka yi qalu ya hasaratana sai su ce ya hasarar mu alama farranna bisa sakacin da muka yi fiha a duniya Allah ya ce ba fa haka za a kyale su kaɗai ba wahum yahmiluna awzarahum kuma suna ɗauke da nauyinsu a bayansu ala zuhurihim bi an tatiyahum inda al-ba'thi fi akbai shay'in wato wannan nauyin wanda za su suke ɗauke da shi a bayansu nauyin zai zo musu a bisa wani kamanni mai muni mai ban tsoro zunuban da suka ɗauka ga mummunan kama ga wari kuma suna ɗauke da shi a bayansu zunubansu kenan Allah ya ce kai ala sa'a ma yazuru amma kayan da suke ɗauke da shi ɗin nan yayi nauyi kuma da ma iyakansa warin ne da kuma munin kama ɗin a'a karshe kuma zai musu jagora ne zuwa wuta wanda bai fi komai bala'i saboda haka ƴan uwa a tsaya a bi Allah a gyara hali a ci gaba da ibadar Allah don a mutu a game da Allah lami lafiya Allah ka sa mu cika da imani na'am wa mal hayatu dunya illa la'ibun wala wala الدار الآخرة خير للذين يتقون تتقون أفلا تعقلون الله يشي وما الحياة الدنيا shagaltuwa da rayuwar duniya ba wani abu bane illa la'ibun sai wasanni irin na yara wasan gare-gare da wasan ƙasa da sutuwan ƙasa kamar yadda yara 'yan mata suke to rayuwar duniya kwata-kwata bata wuce wannan ba su motan kara duk ba su wuce irin wannan ba in ji Allah walahu ko bai wuce wasanni kuma irin na manya ba wasan kwallo wasan kokawa wasan wrestling wasan manya da kuma wasanni na sha'awa tsakanin yan mata da samari to du rayuwar duniya bata wuce irin nau'o'in wasannin nan guda biyu ba to Allah yace waladdarul akhiratu wallahi gidan lahira samun aljanna khairul lil ladzina yattaqun shi yafi alheri ga waɗanda suke tsoron Allah to Allah ya ce to afala ta kiluna to da Allah ba za ku zamo masu hankali ba tun da duniyar dai ga yadda Allah ya fasara ta yawa ga famunan ta rayuwa ita ce lahira idan ka tafi lahira gida biyu ne ko wuta ko aljanna Allah ka ba mu aljanna kuma kowanne a nan ne ake neman wato tiket na shiga tiket ɗin shiga wuta tun daga nan za ka karɓa tiket ɗin shiga aljanna ma tun daga nan za ka karɓa. Tiket ɗin shiga aljanna shine amanu wa amilu salihat. Imani da kyakkyawan aiki. In kai imani kai kyakkyawan aiki tsakaninka da Allah to kuma da saura saura mu'amala mai kyau tsakaninka da mutane. Idan ka bi Allah bayan imaninka yana da kyau ka bi Allah bisa yadda gwargwadon yadda Allah yake so. Ka yi sallah kayi azumi kayi zakka har ma ka je kayi haji kayi duk abubuwan da ya dora nasa ka masa to fa zai tambaye ka to bayi na fa to ya kuka yi da su idan baka zauna da bayin sa lafiya ba ka zalunce su to ranar lahira zaka tarar wato an maka warwaso warwason kuwa da za a yi kamar yadda ya zo cikin wani hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗi cewa atadruna man al-mufallas kun san wanda aka kadawa kayansa gonjo taflisi akan yi ne idan mutum ya ci bashi ya ci basu sukan mutane da yawa to kuma abin ya kare to sai suka kai shi ƙara to wanda lokacin ajalin bashinsa bai ba ma zai zo don ya bari aka washe fa bai da komai to sai a ce an ana gwanjo a gidan kayan wane sai ce ai ni ma ina ban sa bashi sai ya ruga ya je wajen to in aka je waɗanda ya ci haƙƙinsu a nan za a ɗiɗɗe ba a biya su in aka biya su nan ma ta hasa za a yi sai a ba da percentage kowa sai a kalli yawan gwargwadon abin da yake da shi kuma a kalli dukiya to a ciki za a cire a bai wato amma a lahira ba wannan kaɗai ba ne za a bai wa kowa abin da ka zalunce shi a bashi abinsa a ciki to sai a tarar akwai waɗansu kuma wanda abin bai iso kansu ba kuma ga ladansa ya kare kuma a lahira ba da kuɗi ake biya ba ana biya ne da ladan aikin da kai a duniya to idan aka biya waɗansu ga wasu kuma su abin bai iso kansu ba don Allah ya gaya musu cewa to fa duk abin da yake da shi na lada ya kare sai su ce to ya Allah ai mu ma muna da wani nauyi da yake damu mu zunuban mu to shikenan kwatan kwatin ladan abinda da za a biya wannan sai a ɗebi zunubansa sai a baka wannan ma haka wannan ma haka duk a ɗebi zunubansu sai a labta maka kai da baka zauna da su lafiya ba ka cuce su to shikenan sai a dunkule mutumin kuma sai a jefa shi a wuta kaga ya bi Allah amma bai zauna da bayan Allah lafiya ba idan kuma ya zama mai zama da mutane ne lafiya kowa na yaba masa amma haƙoƙin Allah babu baya kula da sallah baya kula da azumi da zakka ga keta haddi ga shan giya ga zina ga tata amma fa kowa na yabansa to a lahira ba zai biya shi Allah ne bai biya sun isa su biya shi a can bayi ma da komai to saboda haka maulana sheikh yana cewa ita wato yadda ake son mutum ya zauna da Allah da bayan Allah kamar farkon sallah ne da ta. farkon sallah Allahu akbar ka girmama Allah ka yi imani da shi ka kaɗaita shi kuma ka bi dukkan dokokinsa ƙarshen sallah kuma assalamu alaikum aminci ya tabbata gare ku to in aminci ya tabbata gare su to duk haƙƙin su fa ba za ka taɓa ba kuma za ka zauna da su lafiya kuma akwai haƙƙoƙi ma wanda ake nema ka saukar akwai haƙƙin makwabtaka ko daga ciki haƙƙin makwabci ko kuma haƙƙinka akan ɗan uwanka musulmi in ya yi rashin lafiya ka je gaishe shi in farin ciki ya same shi ka taya shi murna in ya mutu a in ya rashin lafiya ka je ka gaishe shi in ya mutu ka raka jana'izarsa da sauransu waɗannan haƙoƙin duk suna nan waɗannan kiyaye su su ne yakan sa a sami mutum a cikin al'umma wato abin buga misali idan kowa ya zama haka to ai ba a da matsala a rayuwa ko ba haka bane saboda haka ya kamata jama'a mu bi Allah don mu zauna lafiya a ina ne afala taqiluna da Allah ba za ku zamo masu hankali ba na'am qad na'lamu innahu la yuhzinuka alladhi yaqulun fa innahum la yukhzibunak walakin الظالمين بآيات الله يجحدون الله سبحانه وتعالى yana cewa kan alamu hakika ya annabi mun san innahu yadda lamarin yake la yuzinuka allazi yaqulun abinda suke faɗi game da Allah game da alqur'ani game da kai game da musulunci mun san yana bata maka rai dan maganganu ne waɗanda ba su dace ba. Na ƙaryatawa da suke maka mun san yana ɓata maka rai. Amma ka sani ya annabi su da kansu sun san kai Muhammadu Amin ne. Fa innahum la yuzibunaka ba wai suna ɗauka cewa asalan kai makareci bane. Tuntuni sun ba da shaida akan annabi mai gaskiya ne. Saboda haka Allah yake gaya masa ba wai suna ɗaukan cewa kai ba mai gaskiya makareci bane ba a'a fi sirri li'ilmihim annaka sadiqu dan tun asali sun san cewa kai annabi Muhammadu mai gaskiya ne amma walakin az-zalimina bi ayati llahi yajhadun sai da su waɗannan azzaluman suna mutu ne da ayoyin Allah ayoyin Allah suke karyatawa amma sun san kai mai gaskiya ne ko mutum zai iya zuwa da labari kuma labarin ba ka son labarin ya zo a haka amma ka saba baka taba jin cewa wannan baka taba jin ƙarya a bakinsa ba amma yau da ya zo da wannan labarin ba haka kake son labarin ya zo ba to zuciyarka sai ta ƙaryata da gangan ta san kuwa a bakin mai gaskiya ne saboda abin bai zo yadda kake so ba yakzibuna bi alsinatihim wa hum musaddiquna bi qulubihim suna ƙarya ƙaryatawa da harshen amma a zuciyarsu sun san cewa kai mai gaskiya ne na'am ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا mm.
على ما كذبوا وقولوا حتى أتاهم نصرنا Mm.
ولا مبدل لكلمات الله
Mm.
ولقد جاءك من نبع المرسلين
Allah subhanahu wa ta'ala yana baiwa annabi haƙuri, tunda yana gaya masa cewa sun san kai mai gaskiya ne, amma suna mutu ne da ayoyin Allah. To, har yanzu sai Allah ya ce wa laƙar kuzge batur min ƙablika, ai haƙiƙa an ƙaryata manzani waɗanda suka zo gabaninka, kaga kenan ba a kanka aka fara ƙaryata manzani ba. Shehu ya ce fihi tasliyatun linnabi waɗannan kalmomin ana sanyaya zuciyar annabi ne ana haƙurƙurtar da shi don zuciyarsa ta sami nutsuwa. Manzanin da aka ƙaryata su fasabaru sun yi haƙuri alama kujibu bisa ƙaryata su da aka yi. Wa uzu bayan ƙaryatawan ma an cutar da su da dukkan nau'o'i daban-daban na cutarwa hatta atahum nasruna kuma suka yi haƙuri har nasaran mu ta zo wa inna jundana lahumul ghalibun nasaran mu tazo bi ihlaki qaumihim shine aka halakar da mutanensu da suke karyata su din don haka ya annabi fazir hatta ya ce kan nasru bi ihlaki qaumika kai hakuri har nasara za ta zo maka kai ma a halakar da mutanenka ko kuma waɗansu su yi imani domin wala mubaddala li kalimatillah babu wani mai canza wato kalmomin Allah Allah in yi alƙawari to alƙawarin baya tashi walaqad ja'aka min naba'il mursalin hakika ya annabi wani abu daga cikin labarbaru na manzani ai ya zo maka ka riga ka ji don haka kai hakuri ya annabi na'am وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا Mm.
أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتاتيهم بآية Mm.
ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين na'am sai Allah ya sake gaya wa annabi bayan can ya baki hakuri ya baki misalai na wasu annabawa da suka gabata to Allah da ikonsa ya nuna cewa shi mai iko ne har girman annabin akan faɗi wasu maganganu masu nauyi don nuna cewa shi bawan Allah ne Allah ya ce wa in kana kabura alaika i'raduhum ya rasulullahi ko da in kauda kan da suke gabarin yadda da musulunci ya maka nauyi ya zama damuwa a zuciyarka to ya zaka yi ba yadda ka iya haka Allah ya ga dama Allah ya ce fa in istata'ta to in akan haka in har zaka iya an tabtaje nafaqan fil fil ardi ka sami wani rami cikin ƙasa ka shiga don ma ka daina jin su ko ka gansu aw sullaman ko za ka sami wani tsane matakala ka hau fis sama'i ka hau sama fatata yahum bi ayatin ka zo da musu da aya in kana iyawa to kai ba zai yiwu kai ba sai na ga dama alma'ana annaka la tastati'u zalik ma'ana dai ba za ka iya yin haka ba don haka fazbir hatta yahkum Allah kai hakuri har Allah ya hukunta abin da ya ga dama walau sha Allah ai da Allah ya ga daman shiryar da su gaba daya la jama'ahum alal huda da sai ya tara su gaba daya akan shirya kowa ya zama mumini in ya ga dawa ma ma ya zama kowa ya zama kaman sayyidina Abubakar in Allah ya ga dama sai yayi walakin lam yasha amma Allah bai ga daman yin haka ba don haka ya annabi fala takunanna minal jahilin kar ka zamo daga cikin waɗanda suke aikin jahilci wato kai hakuri don rashin hakuri aiki ne na jahilci don haka kada ka zamo daga cikin masu aikin jahilci wannan mun fita daga darasi na sha biyar yanzu za mu shiga darasi na sha shida kamar yadda yake a tsarin tafsiri na'am to alhamdulillah ya zo daidai kenan gobe za mu tashi akan darasi na goma sha shida kamar yadda Shehu Ibrahim ya karkasa irin waɗannan darussa. Jama'a tafsiri ba tsokana ba ne, mutum ya ji tsoron Allah akwai fassarar malamai. Fassarar da malamai suka yi shi muka ɗauka muke faɗin abin da muka fahimta a ciki. To, wani lokaci abubuwan ba su da daɗi wato tafsiran sukan zama kamar wajen huce haushi. ko kuma biyan bukatun ra'ayin waɗansu mutane. A nan mun yi bayani lokacin da Shehu Ibrahim farkon wannan tafsiri, mun faɗi bayani lokacin da ya bayani akan matakai na tauhidi. Ya yi bayani akan tauhidul amma da tauhidul khasa da khasatul khasa, ke ɗantattu ke ɓantattu. To amma akwai waɗansu malamai da a cikin tafsirin suka ɗauka maimakon su yi adalci su karanta abin tun da littafin na shehu ne a karanta yadda ya kawo to sai a tsebi daidai gurin da za su biya bukata don a samu a yi ɓacinci jama'a a ji tsoron Allah wata ran za mu yi bayani a gwargwadon wannan za mu sake dawa kan wannan tunda littafin namu ne kuma mu muka fi kowa fahimtar mai littafin gwargwadon hali saboda haka Allah ubangiji ya saka wa shawul islam da alheri da kuma dukkan sauran malaman tafsiri yana da adalci yawanci in ya zo inda suyuti ya faɗi ko da an samu saɓani yakan ce ƙala jalal ba zai ce komai ba yakan ce suyuti ya faɗi kaza to shi yana da wani ra'ayi kenan amma ba zai warware na suyuti ba to haka abubuwan suke Allah ubangiji ya saka wa magabatanmu da alheri Allah ya tara mu aljanna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة Na'am akwai tambaya? Na'am. Na'am.
A da tambaya tambaya ta tare tambaya ya shi ne. Me ne a sai kallon bariyar da aka yi ta shi zaki ko babu magana. Shi annabi ya tafi da yin haka.
A'a, ai wannan bai ai ladan ba sharaɗi ne cikin karɓuwan sallah ba. Ko akwai shi ko babu sallah ta yi. illa iyaka yadda aka tafi malamai magabata sun tafi yawanci ana yi tare da lada amma in aka yi babu shi kamar yadda wasu suke yi yanzu ba sharaɗi ne cewa sallar su ba ta karɓu ba in aka yi haka sallah ta karɓu sai dai kullum abin da muke magana duk abin da aka sami da al'umma suka tafi a kai kuma ya zama ko'ina a duk duniyar musulunci ya zama ana yi to kai in kana da wata fahimta daban kada ka yi condemning din fahimtar malamai magabata don musulunci haɗin kai yake bukata amma mu ba za mu ce wai sallar ba da ai da ba ai da ladan ku a ba sharadi ne wajen karɓan sallah ba ko da ladan ko babu ladan ai taimakawa yake saboda haka in da shi to ya fi in babu shi ko bai taɓa sallar kowa ba sallar kowa ta yi wallahu ta'ala alam na'am tambayar da suka yi tana cewa a malam sun da gaske da annabi ya sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kalle kullu sunni wannan dogon zance ne maulana shek faru usman bauchi in kana so ka nemi kasacensa wanda ya magana akan matsayin gaibi daban-daban ba ma sai na gaya maka ba ka je kasacin suna nan in ka ɗauka ya ishe ka za ka ji cikakken bayani wanda ni kaina ba zan yi irin bayanin da ya yi ba a wannan kasar ya ishe ka
a mai tambaya na gaba yana cewa fatan malam ya wuri lafiya a shi malam a shi mutum shi mutum ne zai yi sallar da haji zai iya kafa sallar da sallar da sallar da biya
Saddar ya yi kuma me?
Salatu tasbih.
Ko salatu tasbih?
Na'am.
A tahajjudi?
Na'am.
Eh to amma to salat sai ya bari mana yi a lokacin qiyamul layli da sauransu tun daga ka'idar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar na sallan tahajjudi ya kamata a yi shi don karka kaucewa yadda tsarin da malamai suka koyar in kana buƙatar wannan sallah kuma na salatu tasbihi to sai ka yi shi a wani lokaci na'am
a sai ne tambayar na tambayar na cewa fatan ma da yawon lafiya a nan ana ina faru cikakken bayani a kan haɗa sallar jami'i
hada sallan jam'i to shi dalilin da yakan sa a haɗa sallah malamai na usul suna ce almashaqqatu tajlibu taysir wahala takan sa a yi wa mutum sauki to tafiya wahala ce don haka an baiwa da ba da dama ga matafiyi yana iya haɗa sallah idan tafiyar ta kai tsawon ƙasaru to mai wannan tafiyar zai iya haɗa tsakanin azahar da la'asar zai iya haɗa tsakanin magariba da isha'i saboda me lura da wannan ka'ida na cewa wahala takan jawo a yi wa mutum sauki ruwan sama in ya zo shi ma wahala ne amma musamman lokacin magariba magariba da isha akwai malamai wato mashuran malamai sun tafi akan cewa magariba da isha ne kadai ake haɗawa saboda ruwa amma ba a haɗa sauran salloli kamar azahar da la'asar ba a yi saboda ina wahalar a ciki shi ma na magariba da isha ɗin saboda akwai duhu a waɗansu gurare kuma bayan duhun da lata kuma watakila to in aka sami duhu da lata ko babu ruwa za a iya haɗa sallah idan kuma ana ruwa zalla ko babu duhu ko ba laka ana iya haɗa magariba da isha'i amma in babu wannan to kaga wahalar da ake gudu ai babu ita amma sai in an same ta haka tafiya tana sanya a sha ruwa a lokacin azumi saboda almashaqqatu tajlibu taysir wahala takan jawo a baiwa mutum sauki to ala kulli halin dan bayani ya fi haka fadi amma a takeice dai wannan shi ne bayani da kuma dalilan da yakan sa a hada sallah na'am na sai a kasar da ta ƙarfi tana cewa a da mata ma da yawon lafiya a gari Allah ina da kuma addu'a kan wani jarabawa da nake yi muka Allah ya sa inna to da kai da duk wanda yake da bukatu irin naka da wasu bukatu muna roƙon Allah Allah ya biya waɗannan bukatun albarkacin Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam na'am to ayi salati Annabi goma goma بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين